lakin nilla yanzu munyo ya ce nau'in tauhidi tauhidin da ya shafi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kasu kashi uku akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidin uluhiyya sannan akwai tauhidul asma'i was sifati eh to to mun yi tauhidin rububiyya jiya mun kare na uluhiyya ko saura nau'i na uku tauhidul asma'i was sifati jiya ya faɗi yace nau'uka biyu na tauhidi da tauhidin uluhiyya da na rububiyya ba a samu ce ba wata jayayya tsakanin musulmi rububiyya dai ko kafirai ba su musanta shi ba sai yan kaɗan uluhiyya kuma shi kafirai nan musanta amma ba a samu wani cikin musulmi da ya musalta tauhidin uluhiyya ba ya yadda ana bauta mu wani ba Allah ba sai dai karkatattu yan kaɗan inda matsala take nau'in tauhidi na uku tauhidul asma'i was sifat nan ne musulmi sun karkice har masu ilimi shine yace lakin allazi kathura fihi niza'u sai dai nau'in tauhidin da jayayya ta yawaita ciki nai baina ahlul qibla tsakanin ma'abuta bai alqibla in kaji an ce ahlul qibla masu bai alqibla suwa kenan musulmi sai dai nau'in tauhidi wanda jayayya ta yawaita ciki nai baina ahlul qibla tsakanin musulmi huwa alqismu thalith shine kashi na uku na tauhidi huwa tauhidul asma'i was sifati shine tauhidin sunayen Allah da siffofin Allah sunan Allah in ka ji an ce in ka ji an samu Allah suna to koda an samu wani taliki irin wannan suna to ga suna ɗaya sun ka haɗu amma na Allah yana da bambanci da na taliki in ka ji an ce daga cikin sunayen Allah akwai alkabiru sannan muna da kabirun lambar kuma sai a ce to ya yi tarayya da Allah ga suna a ce a sunan ɗaya na haɗu amma dai girman Allah daban da na kabirun lambara ai kowa ko ya san da haka nan haka cikin suna Allah akwai al'aliyu maɗaukaki sannan muna da aliyu abu albani to kaga ɗaukaka Allah ai daban take da ta abu albani don ta abu albani ƙasira ce akwai inda ta tsaya amma ita ta Allah gamammiya ce. To, shi ne ya ce nau'in tauhidi wanda jayayya ta yawaita tsakanin musulmi shi ne nau'i na uku tauhidin sunayen Allah da siffofin Allah. Allah yana da sunaye kuma yana da siffofi. Haza huwa alladhi kathura fihi al-khawd wannan nau'in tauhidi tauhidin asma'i was sifati shine wanda cece kuce shine al-khawd maganganu sun ka yawaita ciki ne wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairihi in ka ga masu kutsawa ga ayoyin mu masu cece da me ake kutsa ga ayoyin Allah maganganu wanga yace kaza wanga yace kaza to yace hadha huwa alladhi kathura fihi al-qawl wannan shine cece ku ciye yawaita ciki nai fan qasaman nasu fihi sai mutane sun kararraba cikin wannan tauhidin ila thalathati aqsamin zuwa kashi uku wahum sune mumathilun mai misalta Allah da halittarsa kamar ɗan an ka ce yadullahi fauka hannun Allah sai ka ɗauka hannun Allah irin hannun mu mutane Allah irin mutum ne daidai yake da mutane to ya za a yi wata gaba tashi kuma kuma ta zai irin tamu ashe tun da Allah ba mutum bane ba ɗaya yake da mutum ba ɗaya yake da mutane ashe kenan duk wani abu nashi kuma ba daidai baka bai kamata ka misalta shi to su ne mumathilun mai misalta Allah da halittunsa yan an ka ce hannun Allah sai ya ɗauka irin hannun ɗan adam wa mu'attilun sannan da mai korewa gaba ɗai in an kace yace ko alama ba a cewa Allah na da hannu kaga sai ya kore sifar gaba ɗai wa mu'tadilun da wanda ya tsaya tsakiya an ce Allah na da hannu ya tabbatar da hannun bai kore ba kaga bai cikin mu'attiluna sannan kuma bai misalta hannun nan da irin hannun halitta Allah ba kaga bai cikin mumathiluna muna tare to shine mu'tadilun wanda ya tsaya tsakiya wal mu'attilu shi wanda ya kore gaba ɗai in ma mukazzibun ko dai ya zama mai karyatawa ya karyata aya in ka ce Allah bai da hannu ka ka karyata aya da tabbatar da Allah na da hannu ya dullahi ka karyata au muharrifun ko ko ya zama mai jirkitar da ma'ana in ka ce yadullahi sai ka ce baiwa Allah mai hada yadun da baiwa kuma mubaya'a da baiwa aka mubaya'a da mi aka mubaya'a da to maganar mubaya'a ce ake an ka ce innal ladhina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim ina maganar baiwa take waɗannan da ke mubaya'a da kai kuma an san wanda ake mubaya'a ka kawo hannunka ka hada da wanda za ka yi mubaya'a shine mubaya'a hmm? to waɗannan da ke mubaya'a da kai da Allah ne suka mubaya'a ga hakika ne hannun Allah na sama hannuwa to me kawo magana ina magana baiwa take nan ka ce yadullahi baiwa Allah ko rahama Allah muna tare to kaga in ka fassara yadun da baiwa kayi mi kayi tahrifi ka jirkitar da ma'ana kaga ba kore duka ba ya yadda din amma sai yayi tawil ya jirkita ma'ana ina fatar kun fahimta wa awwal bid'atin bid'a farko hadasar da ta faru fi hadhihi al'umma cikin wannan al'umma ta musulunci hiya bid'atul khawarij ita ce bid'a ta khawarijawa alkhawarij daga khuruj fita daga da'a shugaba alkhawarij mutanen da na fita daga wa shugaba da'a to su khawarija tun zamanin manzon Allah sun ka fara bayyana hmm? la'anna za'imahum domin shugaban su su khawarij ba khawarije na farko kharaja Allah nabi sallallahu alaihi ya fita ne akan ya fita ne akan annabi ma'ana ya fita daga da'ar manzon Allah shi ya fara yin babbaƙun maganganu ga manzon Allah wane ne shi wa huwa zulhuwaisira shi ne wanda ake kira zulhuwaisira min bani tamimin ɗan ƙabilar bani tamim kaga balarabe ne eh hina qasaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama zahaibatan lokacin da annabi ya raba wata yar zinariya zahaib tasgiri ne na zahabun wata yar zinariya an ka kawo ina jin sayyidina ali ya aiko ta da yemen sai annabi ya raba hina qasaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zahaibatan lokacin da annabi ya raba wata zinariya ja'ad da tazo fa qasama ha bainan nas duk abin da an aka shi annabi kakka bai cewa akai baitul mali a aji a'a me a wani a aji dukiya baitul ga mutane na jin yunwa duk abin da an aka rabewa akai shikenan sai annabi ya raba ta bainan nas tsakanin mutane fa qala lahu hadha rajul wannan mutumin zulhuwaisira sai ya ce manzo Allah ya Muhammad i'dil ka yi adalci kenan ba a yi adalci ba mai an rashin adalci tunda ba a bashi ba ka yi adalci gaba da gaba ya ce ma annabi haka annabi ya ce wa man ya adalu idza lam ya'dil Allah wa rasuluhu wa zai adalci in Allah da manzonsa ba su yi adalci ba ba za ku amince mini ba alhali ni amintaccen wanda a sama nake wanda a sama ma ya amince min bale ku to wannan ita a huruji na farko da an ka fara yi hmm? shi ne an ka samu wani cikin 'yan madakhila kun san madakhila ko to masu ce mutane khawarij alhali kuma ga hakikani su ne khawarij sai wani mahaukacin dan madakhila lokacin da mun ka samu saban da 'yan rufa an haka ni an ka tahi da ni kaduna to lokacin nan mai gidansu ya fara yin hudu ba shi ko sai ya biyo baya sai ya ce ai uban bello ya bu shine zulhuwaisira da ba annabi ya faɗi to wannan mutumin sai ya juya baya ya tahiyata ya fushi ya tahiyata wasu na ce mu kashe shi annabi ce kowa ya kyale shi bayan ya juya sai annabi ya ce Allah zai fitar daga tsatsun wannan mutane waɗanda ga karatun ƙur'ani ga sallah mai kyau za ku daina karatunsu in kun jina za ku daina karatunku in kun jina za ku daina sallah ku in kun jina su amma imanin su bai wuce bai kai ga makogaro ba to shine sai shi wannan din dan madakala sai ya karanta hadisin yace don haka uban bello ya bi shine zulhuwaisira su bello ya bi su ne ƴaƴa ne tunda annabi ya ce ya kharuju min didi haza za su fito da cikin tsatsin wannan zai haifi ‘ya'ya kenan waɗanda za su yi kaza za su yi kaza su ne khawarij din sai ya ce sai malla idris bauchi sai ya je don ni ban ko jiya ba labari yana aka bani sai malla idris bauchi ya jiya ya ba shi amsa ya ce to to in uban bello ya ba ya zan zulhuwaisira wa zulhuwaisira ya saba ma manzon Allah ya ce to kenan ɗan rufa'i shine manzon Allah ya ce buɗe baki ka ce haka nan sai mu ce maka kafiri ga sai maganar ta mutu mu ne hawa ana ƙoƙarin dai dole sai an hawarijantar da mu mu ne hawarij yanzu wannan da ya zo ya ce ka yi adalci nasiha yayyi ko cin mutunci cin mutunci ya yi to su gare su ba su iya bambanta cin mutunci da huruji da kuma nasiha ga shugaba ba wanda ya hana awa shugaba nasiha sai sun ka liƙe mahadisi guda sun ka saura masu yawa annabi ya ce wanda ya ga ɓanna ga shugaba ne ya ja hannu ne su banta gehe yau cikinku ko cikinsu masu masu waka iya ja hannun muhammadu buhari su banta gehe ina ma kan gane shi ko gunnan gado kana iya ja hannu ne ko banta gehe ka faɗa mai abu ya canza shi ya asali ka ja shugaba daga kai sai shi ka faɗa mishi to to shi ma inda aka haka nan in ɓannar da shugaba ya zo da cikin siri take amma in ta bayyana babu dalilin da zai sa a yi mai nasiha cikin siri sai a yi mai nasiha openly domin tun da ya yi ɓannan nan cikin cikin ya yi ta hili to baka san iyakar wanda a bi da ɓannan nan ba don haka a bayyana waɗanda na bi ɓannan su san ɓannata su gyara to haka dai sannan shin mutum nawa an ka samu tun zamanin sahabban manzon Allah waɗanda na bayyanar da nasiha ga shugabanni mutum nawa iyakar dai taron jama'a hilin idi to ranar idi shugaba amirul mumini na zamanin su abu sa'id al-khudri ya zo abinda as sunna ba a zuwa da mumbari ba a hawan mumbari in za a hudu idi sai ya sa an ka taimai da mumbari kaga ya saba dannan kuma yan an ka zo sallah ake fara yi sannan a yi hudu ba to da an ka zo sai shi wannan gwamnan tun da ya sun girma ne ya zube ga mutane ba a saurare ne yan an ka yi sallah ba mai tsaya saurare mutane wacce su za su yi ba su sun ji abin da yake cewa sai ya fara gabatar da hudu ba akan sallah ya taka mumbarin nan sai abu sa'id al-khudri ya jawo rigatai yace gayyarta wallahi ka canza sunna wallahi ba haka sunna ta ce ba sallah aka fara yi eh sallah aka fara sunna ai hudu badan baya ya kwaci riga ta yace mun san abin da baka sani mutane sun canza ba su in mun kai sallah ba su tsaya saurare mu to an yi mai gyara ko ba a mai gyara ba hilin idi ya ji hannu ne sun koma gehe ga mutane da yawa to sannan shugaba ya zo da ɓanna ka saba mata ba kuruji ba ne sai da na usman ya sa doka wata shekara za ana aikin hajji ya ce bana in mun ka ta yi hajji na sa doka kan wanda ya yi harama ta tamattuyi ko ka yi kirani ko ka yi ifradi ali yana cikin yan gaban goshen majalisar Usman gaba gare shi Usman yasa da Ali ya zo sai ya yi harama da tamattu in gada Usman ya ce ka ayi yayi khuruji kenan ko ɗan cegumi sun ka sun ka faɗa ma Usman wallahi Ali tamattu iya kai yace a a a taya kira shi an kira shi wace harama ka yace tamattu baka ji na baka ji na sa doka ka wanda ya to yace na jiya lam akun li ada sunnati rasulillahi liqawli ahadin minan nas yace ni ban barin sunnan manzo Allah don maganar wani ni Usman ya koma cewa bai ce ko kala ba ya kama kai ne ashe kenan shugaba in ya zo da abin da ya sa a mashari'a ba a yi mai da'a shi an ma'anar maganar manzon Allah la da'ati li makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi duk abin da ya jawo gargima ce wanda an kai a ruhe masallatai a koma gida ko nace allo ba baba na an ka fara allo in dai har corona allo ba corona aka ce mata ya har corona annoba ta to ba gare ta an ka fara tun zamanin manzon Allah aka annoba kuma manzon Allah ya yi maganganu masu ya hadisai na nan game da annoba inda annabi ya ce a rufe masallaci a basalla a koma gida saboda annoba ta faruwa ba annoba kware ma balle wa gashiriri ta yahudu ƙarya ɗaya ce makirci ɗaya ne yahudawa na shirya ma duniya don su rikita addinai su rikita kasuwanci su rikita ilimi su rikita komi sun ka ba sarakuna da shugabannin siyasa da mallaman fa da kuɗi sun ka goya musu baya sai an ka samu wani mallami da bai san Allah ba nace ba a taba samu ga tarihin duniya sadda an ka rihe masallaci an ka ba sallah an koma gida saboda annoba ba sai ya kama kawowa wata shekara an yi ambaliyar ruwa makka ruwa sai da sun kawo ga kofar ka'aba ka san ka'aba can sama kofar ka'aba can sama take to ruwa sai da sun kai har bakin kofar ka'aba ka kenan duk ka'aba ta cika da ruwa sai da an kai kwana biyu ba a yi sallah ba don Allah wannan wannan misali yayi yanzu in an yi ruwa ko da mun ka taho masallacin gaci sai an ce ma koma to shi a hujjar rufe masallaci kuma kwana biyu shi na corona in bancin ma da an ka tasa mu tsaye an sa lokaci ha da yanzu ba buɗe masallatai nan ba inda an biye musu to ka gani an ka kuma allobar da baka gane ta da idonka ba yanzu da an da yanzu corona ta kare ko tana na har yanzu tana na har yanzu to me an ka duk abin da an ka ce a bari yanzu na yanzu an komo mai me faru don a ga da ashe shedan da daita ka a hada hannu saboda sun san muhimmancin hada hannu manzon Allah ya ce musulmi bai haɗa ɗan uwa ne musulmi sun ka haɗa hannu ba za su raba hannunsu ba sai gafara Allah ta lullube su to shi an ba so tunda sun karanci addinin mu sun san da su a ba haɗa hannu sannan sallah duk sallar da ba a cika sahu ba Allah bai kallonta sun san da wannan to in an ka ce ku ba sallah gaba ɗaya bai yiwa amma bari a yi muku yadda ko kun yi Allah bai amsa sai an haka ba sallah da ka san wasa mutum guda can guda nan guda ni wala da in wannan sallah gara ban yi ba an kama sallah gwai wanda kasan dai wasa dai wa dukkan san mutane na wasa haka an kama da sallah kuma an ka samu malamai suna kariya wai babu komi malaman fada a gani sai da an ka samu wasu ka tashi tsaye sannan to a kai na yana yan rufa ya masallaci uku ya roshe da ya sa doka ka a kowane buɗe masallaci sun ka buɗe wasu kiran sallah ma ɗaya sun ka yi ba ko sallah ba ya sa gare da an ka zo an kawai masallaci uku ya roshe banda mutanen da yasa ana kama ana kaiwa gidan yari akan su yin sallah to yanzu ga ta nan allobat tana nan kuma da shi da kowa na zuwa masallaci to me faru kaga shi shi ya nuna wanda an kayo can bai shedan na daita Canada shugaban kasar Canada ya sa duk wanda aka koma ga face mark a kama shi yanzu laifi ne ma sa takunkumin hanci to China ma da Umul Haba shekarun jiya naji ta yi liftin dud abin ga shige da fice na ƙasar ta kowa na da damar ya taho firili ya hita firili babu wani duk restrictions ɗin da an kasa ita china da umar labaris duk ta cire kuma allo ba har yanzu ba ta ƙare ba har yanzu tana na ana kidan ya gari kaza an samu kaza gari kaza an samu da ma hanyar cin abinci ɗaya ta an ka buɗa su boss mustapha sun kai sun kai ciwa-ciwa da kuɗin corona da gwamnoni an ka samu mutane cikin gida an ka kulle an ka kawo tallafi palliatives na rage raɗaɗin corona tunda an hana mutane da abinci kowace jiha an aika indomi da makaroni da taliya da menene sannan da biliyan biyu a raba matalakawa gwamnoni sun karki abinsu cikin ku akwai wanda an ka ba ko da kwara indomi sun karki sai bayan da tattaso sannan an ka je ai an ba su indomi da biliyan biyu an ka ɗauka wagga jiha ta ɗauka ta kai waccan jiha ta sai suwa wagga ta ɗauka ta kai waccan jiha ta sai suwa haka an ka sai don mai yan kasuwa haka ne kuma shi eh to da mai bidda shari'a aka wa addu'a to shi na sannan sai ya ce uban bello ya bi shi azul khuwaisara su bello ya bi su ne khawarij ƴaƴansa to kaga in uban bello ya bi ya zan zul khuwaisara kenan el rufa'i ya zan manzon Allah don zul khuwaisara manzon Allah ya saba mako kaga yanzu el rufa'i shi an manzon Allah kenan eh eh ta Allah ya shiryar da mu babu hankali abin da ya so lokacin nan ka san yanzu bello ya ya zan tauraruwa duk mai son suna ne ya dan fita sosai sun ya kai bello ya ya bashi left ko ka yabi bello ya ko ka soki bello ya da zarin bello ya ya magana game da kai to shikenan sunan ka zai zagayo to shine to ba sai mun gano wannan ba shi yanzu komai kace babu ruwana da kai karɓar kuma in ban sa baki kaga yanzu lokacin na inda na ba shi amsa da duk kuji amma da yawan ku ba ko san an yi ba in ba yanzu da na faɗi ba to ka gani kasati yayyo da can garin su kuma an ka watsa ko ina an ka sa ga social media amma kaga da ban ce ko kalaba ko ina bar ta ba mallan Idris ya jiya sai ya bashi amsa ya ce to in uban billa ya ba zulhu ya sura manzo Allah ya sa kenan kana nuhin ɗan rufa'i manzo Allah ne ya ce to ka fito ka faɗi haka nan sai mu kira ka kafiri shikenan uka fallahu almu'minin alqitala kaji eh to to Allah ya shiryar da mu to shi wannan zulh faqala lahu hadha ar-rajul wannan mutumin zulh waisira shugaban khawarij ba khawarije na farko yace ya Muhammad i'dil ya Muhammad kai adalci fakana hadha wannan magana da an kawa manzon Allah ta kasance awwala khurujin fita farko khurija biyu da an ka fita da shi Allah shari'atul islamiyya akan shari'a ta musulunci wa shugaba ta waye thumma azamat fitnatuhum sannan fitnar su su khawarij ta girmama fi awakhir a ƙarshe ƙarshen khilafatu Uthman khalifancin sayyidina Usman sai ga ƙawayawa sun shirɗa mara da ƙawai an taho Madina zamanin khalifancin sayyidina Usman sun shirya zargugguka Usmanu baya adalci Usmanu yana facaka da dukiyar Baitul Mali ya jidda mafi yawan gwamnonin Umar ya sa ƴan uwa ne da sarakunnai ne ya yi kaza su dai allegations din ba su asababiya sun kashe shi ba sun ka shiga cikin gida ne sun kai mai yankan rago hmm? to ka gani to sannan sannan fitinar su ta girma mafi awakhir khilafati Usman ƙarshen khalifancin Usman ko To, haka sun ka taiso shi asababiyar sun haka shi Usman. Wa fil fitnati, hakan ga kuma ga fitina, bayan aliyin wa mu'awiya tsakanin Ali da mu'awiya duk suna dai khawari sun ka rura wuta. A zo inda Ali a ce mai kaza, ta inda mu'awiya a ce mai kaza, har sun ka gam sun ka kaura. Don haka you have to be extra careful, musamman shugabanni da mallamai da waɗanda Allah ya ba jagoranci. ‘Yan game-game suna nan tsakaninku. man nan ma ilaika faqad nan ma alaika duk wanda ya kawo ma annamimanci wani yayi ma kaza ko ya ce ma kaza to kai ma yayi ma da ya tashi ko ma yaka inda wancan shi ma ya ce ka ce mai kaza don haka ka dauka masoyinka na wanda ya kawo ma labarin wani ya ce ma kaza ba masoyinka bane yanzu da an wa uba ne wannan magana zuwa iskan mu ya ce baba an ce ma kaza to a shikenan ba soyayya bace ka iskan mutum ka ce an so kai ba soyayya bace yana zama ne ka bata mai rai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kowa ima ya kowa hankuri da an kawo mai bakar magana an ce ma kaza ya raina ya baci dan Mas'ud ya ce ina faɗa manzon Allah fa tagayyara wajhuhu huska ta ta canza bacin rai kenan dan haka mutun na zama nai sannan baka sani ba maki yawan maganar da wani zayi da kai da kai na yake ba da malamin naka ba in ya soki malamin ka kai da zai haɗu da malamin zaka sha mamaki yadda zai girmama shi ashe kenan ba malami ya soka ba kai ya soka kai abokin magana ta yi kai ko saboda wauta maimakon ka bashi amsa ko ka bata sai ka toka wada mallan ai wani ya ce ma kaza ai ban kai shi yace mu kai yace ma yadda abokin magana ta yasa Allah ya gafarta mallan Abubakar gume yace ban yafe ma duk wanda yayi fada ya ji an sokan yayi fada ba hakan ga ban yafe ma duk wanda ya dauko magana ya kawo min cewa an soke ka ba kaga ya huta duk mafi yawan faɗace faɗace yan game game na almajirai ne sukan mallawa ne a kara makallahu wani mallami ya yi fatawa ya ce kaza sai a ɗauko fatawar wancan a kawo wanga shi kowa sai ya ba gaskiya na ba kaza da kaza shi kenan sai su koma inda wancan to ga ta mallam maganar da kai mallawa ne ya ce ba gaskiya ta ba ba haka suka yi ba shi kenan sai su rura wuta fitina to haka an ga fitinar da ta faru tsakanin sayyidina Ali da Muawiya wanda an haga ma an kai yaki a Siffin an haka shi mutum sama da dubu arba'in yaƙin jamal an haka shi da jama'a aisha da jama'a ali an haka shi dubu talatin siffin jama'a ali da ta mu'awiya an haka shi sama da dubu arba'in kaga an kashe sama da mutum dubu saba'in babu kahiri cikinsu daga sahabbai sai tabi'ai to faɗi wace riba kuma duk wannan fitina akan mutuwar mutum guda ta ta jawo ga fitina ko mutumin nan da aka yaya saboda bai dawo ba fa ko ya dawo da wace riba an kaci da masu neman haƙƙin da waɗanda aka nema haƙƙin gare wace riba an kaci in dai musulunci kawai ka ja musulunci hasara duk akan kashe saye da na usmanu na an kai waɗanda haituntun nan an kashe usmanu an wa alimu baya'a to su abin da ra'ayinsu su aisha farkon aikin da ali ya kamata ya shi ai ya zaƙulo na kashe usmanu a zo a yi musu hukunci yace fitina ta ku bari mu zauna tukun sai a bi da hankali to shine ya kai inda ya kai har an ka fara cewa ai an gano Allah na da hannu kashe Usman tun da yake hukunta waɗancan duk shi ya jawo yakin Jamal ha ya jawo yakin Siffin kuma Usman bai dawo ba to kuma kun san an kashe mutane sama da mutum dubu saba'in ya ƙoƙokan nan biyu na ci duk musulmi in musulunci kawa haɗa to sai mun ga ribar da ka jawo musulunci to haka duk inda fitina take tsakanin musulmi da musulmi haka take sai an ƙare kuma a dawo nadama to da kai duk abin da za ka yi ka yi nadama daga baya miya amfanin yi nai madalla to Allah ya tsare mu fa kaffarul muslimina sun ka kahirta musulmi su khawarij wastahallu dima'an sun ka halatta jinainan su to shine guggubin su da sun ka dawo mana nan madakhila da kayi moci guda kawa shugaba na sai shikenan ka zan khawarij khawarij din nan kuma suna da suna da ka'idoji to yan guda an ka samu gare ka shikenan ka zan su wanda kaga ba ba ba ka'ida ce ta ilimi ba thumma haddathat bid'atul qadariyya khawarij sune bid'a yan bid'a na farkon da na fara bayyana cikin al'umma musulmi ko su tun bayyana tun sun bayyana tun annabi na da rai thumma haddathat bid'atul qadariyya sannan bid'a ta yan qadariyya masu cewa la qadara babu qaddara sannan sai ta faru majusi hadhihi al'umma yan kadariya sune majusan wannan al'umma haka annabi ya kira su masu cewa alladhina qalu waɗanda sun kace inna allaha subhanahu wata'ala allah subhanahu wata'ala tsarki da haka sun tabbatar mai lam yuqaddir af'alil ibad bai kaddaro ba shi ke kaddaro ayyukan bayi ba ayyukan da muke aikatawa babu hannun Allah gare su shi amma anan la qadara walaisar dakhilatan kuma ayyukan bayi ba zan masu shiga ta ta mashi'ati karkashin mashi'a ta ubangiji ba walaisar makhluqatan lahu kuma ayyukan da muke aikata mu bayi ba Allah ya halitta su ba wannan shine akidar su bal kana za'ama'uhum shugabannin su sun kasance wagulatuhum da masu wuce gona da iri waɗanda zurfafa daga cikin sun kasance ya kuluna suna cewa innaha lalle su ayyukan bayi gaira ma'alumatin lillah Allah bai ma san da su ba Allah bai ma san ba ma wace shi ya halice shi ya ko shi ya kaddaro Allah bai ko san abin da muka aikata sai mun aikata wala makatubatan hakan ga ayyukan da bayi ke aikata ba a rubuta su fil lawal mahfuz cikin lawal mahfuz ba ba gaskiya bane wa anna Allah kuma Allah la ya'lamu bai da masaniya bima yasna'un nas dangane da abin da mutane ke aikatawa sai in illa idza waqa zalika sai in mun aikata Allah bai san abin da ba aikata ba sai in mun aikata sannan ya kasani waɗannan mutashi yasa annabi kira su majusawa wa yaquluna suna cewa innal amra al'amarin bayi unufun haka kawai yake zuwa ai musta'anifun wanda ke faruwa ne haka saddan ba wani abu ne da an ka tsaro ba wa ha'ula'i waɗannan 'yan ƙadariya adara ku akara asirin sahaba sun riske ƙarshen zamanin sahabbai can tel en na sahabbai sun ka bayyana faƙad adara ku zamanin abdullahi bin umar sun riski zamanin abdullahi ɗan umar radiyallahu anhuma wa ubada ta min samit da ubada ɗan samit wa jama'ata min sahaba da wasu dai jama'a na sahabbai lakin na sai dai shi wannan musiba fi awakhir asirin sahaba ya faru ne ƙarshen zamanin sahabbai to waɗanda na rage irin su ɗan umar su ba da sun ka tashi tsaye musu raddi thumma hadathat bid'atul irja'i sannan sai bid'a ta murja'a murja'a ita kuma ta faru wa adrakat zamana kathirin min at-tabi'in wannan bid'a ta riski zamanin da yawan tabi'ai wal murja'a su murja'a humul ladhina yaquluna sune waɗanda ke cewa innahu yadda al'amari yake la tadurru ma la tadurru ma al-iman ma'asiyatun ma'asiyatun sabo la tadurru ba ta cutarwa ma al-iman in dai kana da iman cikin zuciyarka duk abin da haka yana sabo tai kai kana nan mumini kamilal imani in don kayi zina don kayi lawadi don ka sha giya don kayi mi don kayi fashi da maga don ka kashe mutane in dai kai mai imani hake to duk wannan barnar da ka yi ba ta taɓa imanin kana nan mai cikakken imani an ta muminun ko ko sai su tambaye ka an ta mumin kai mai imani ne ta ƙulu na in ka ce e ya ƙulu laka sai ɗan murji'a ya ce ma la ta durrukal ma'asiyatu sabon Allah da duk za ka yi ba ta cutar da kai ma al'imani tare da imani in dai kana da imani duk abin za ka yi sabon Allah ta kai kana nan mai kammalallen imani tazni ko ka yi zina wata siriku ko ka yi sata wata shabul hamra ko ka sha giya wata katul ko ka kashe rai ma dumta mu'minan muddin dai kana da imani fa anta mu'minun kai mai imani yake kamilal imani mai cikakken imani wa in fa'alta kullama koda ka aikata duk wani nau'i na sabon Allah to su ko su an murji'a masu wannan tabargaza eh lakin qala shaykhul islam ibn taymiya sai dai malamin musulunci ibn taymiya Allah shi mai rahama ya ce inna kalamal qadariya maganganun da yan qadariya sun ka fito da su masu cewa babu kaddara Allah bai da iko akan ayyukan bayi nai wal murji'a da kuma maganganun da su murji'a masu cewa duk sabon Allah da za ka yi bai cutar da kai inda kana da imani maganganunsu hina raddahu baqayas sahaba lokacin da sauran sahabban da sun ka rage sun kai raddin maganganun kana kalaman ya kasance magana ne fi da'a ga harka da'a wal ma'asiya da sabon Allah wal mu'min da mu'mini wal fasik da fasiki lam yatakallamu fi rabbihim ba su kai ga yin magana ga janibin ubangijin su ba sifati da siffofi ne duk waɗannan game da maganganun ayyukan da bayi ke aikatawa sun kai magana amma ba su taɓo abin ga sunayen ubangiji da siffofi ne ba fa ja a ƙaumun to sai mu tsaya nan ko ne madalla to dan kaga ya fara bayyana mana a takaice a aƙidojin yan bid'a to waɗannan su ne yan bid'a ba don ka ce addu'a suna sai ka zan ɗan bida'a ba a'a bida'ar da za a lizimta maka a kira ka ɗan bida'a bida'a wadda ta shafi aƙida amma in don ka yi bida'a guda ta aiki wannan bai sa ka zan ɗan bida'a ba muna tare to abin da mutane da yawa su gano ba kenan in an ka ce wani ɗan bida'a wanda aƙidarsa yana da wata aƙida ta bida'a shi a ɗan bida'a amma bida'a ga aiki guda yanzu misali saukar karatun ƙur'ani da, da makarantun ne islamiyya ke yi kaga bai da asali sai mu kira shi bid'a to don kai shikenan sai ka zan dan bid'a a ba shi ka sa ka zan dan bid'a ba taron zanen suna bai da don ka zo taron zanen sai ka zan dan bid'a ba shi ka sa ka zan dan bid'a ba don in an ka ce hakan ba wanda zai tsira kowa yana da nashi inda inda inda za a kamo shi bid'a ta aqida ka yadda da abu kaza kuma bid'a ne to shi shi ka sa ka zan dan bid'a ina fatar kun fahimta to Allah ya shiryar da mu ya tsare mu daga bid'a tabbatashe mu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to madalla mm mm ka san shedan akwai sababi gare in ba haka muka ce wai ayyukan bayi Allah bai da hannu gare su domin amfani halittar da ya musu Allah bai ma san abin da za mu aikata sai mun aikata to me bambanci ne da mu kenan mm ka sai ya kare hali annan to Allah ya shirye shi mu su kuwa dan duk abin zaka yin sabon Allah ta hekai kana nan mai imani imanin ka kamar na Abubakar yake bai ragewa to ita ce bid'a da mai wanda ya ya tasirantu da wannan akida ka zama dan bid'a in an ka ce yan bid'a ba yan taron zanen suna ko yan maulidi ba wannan duk bid'o'i na na aiki ba su kai lafayin din mutum ya zan dan bid'a Allah ya shirya da mu to madalla to madalla amin amin amin أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك